بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله yanzu da muke magana safiya ce ta talata 21 ga watan jumadal awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1445 wanda ya dace da biyar ga watan disamba miladiya 2023 muna karatu a cikin as-sunna na al-imamu al-allama al-hafiz alimu ahli al-mashriq wa imamu ahli al-hadithi bi khurasan abu abdullahi muhammad ibn yahya ibn abdullahi az-zuhli an-naisaburi rahimahullah wa jazakallahu khaira za mu tashi inda malai ke cewa wal qadari wal shafa'ati wa azabil qabri wal hawdi wal mizani wal rajmi wan nuzuli wal hisabi wal jannati wan nari wa nahwihima min al ahadith wat tasdiq bihima biha lazimun lil ibadi ay yu'minu biha su bayan malin ya ce yin imani da waɗannan bi hadhihi al ahadith al ma'thura an rasulillah to wabil kadari kenan wa shafa'ati wa adabil qabr sai a kawo wannan jerin giya da malam ya kawo haka ya daga cikin abin da yake ga ahlus sunna wal jama'a shine imani da kaddara su imani da kaddara akwai adilla akan isbatul imani bil qadar suma irin su inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar wa kana amrullahi qadaran maqdura to da haka shi ma wannan ga ahlus sunna wajibi ne su yi imani da abin da yake na kaddara ta Allah bayan nan wasu shafa'a imani da ceto kullillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne to shi ma mutum ya yi imani da ceto wa azabil qabr da kuma azaba ta kabari shi ma wannan yana daga cikin usul na aqida ta ahlus sunna imani da azaba ta kabari ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارره هناك ويسأل malamai sun tattauna sosai sun yi magana akan azaba ta kabari al-imamu ahmad a cikin usul sunna yana cewa wal imanu bi azabil qabri wajibi ne imani da azaba ta kabari wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wannan al'umma za a fitine ta a cikin kabarbaranta wa tus'al za a tambaye ta anil imani wal islami wa man rabbuh wa man nabiyyu wa ya'tihi munkar wa nakir kaifa sha'a wa kaifa arada wal imanu bihi wat tasdiqu bih malan yace da imani da wannan da kuma gaskata haka imam at-tahawi a cikin at-tahawiyya yana cewa wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan da azabar kabari ga wanda ya cancanta da ita wa su'alu munkar wa nakir في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم حق ابن قدامة أتكلم الاعتقاد أجو عذاب القبر ونعيمه حق عذاب القبر ده نعمة تقبري دكان ونن غسكياني حرم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه النبي نيمان تسري daga azabar kabari wa amara bihi fi kulli sala yi umarni a kowace sallah ma a nemi tsari daga azabar kabari wa fitnatul kabari haqqun wa su'alu munkar haqqun wal ba'thu ba'da al mauti haqq duka wannan yace gaskiya ne fitina ta kabari wannan gaskiya ne da kuma tambayar munkar ko wannan ma haqqun da kuma tashi da za a yi bayan mutuwa shi ma wannan gaskiya ne kamar yadda ahdani ke cewa wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqan wa yas'aluna bihi al malakani wal qabru sahha na'imuhu wa azabu ya inganta ni'ima ta kabari da kuma azaba ta kabari da haka akwai aqwal na'ima da yawa wanda suka haɗu akan cewar wanda aka nakalto daga malamai akan cewar lallai akwai azaba ta kabari saɓanin ahlul kalami daga mu'tazila da khawarij wanda suka yi musu na azaba ta kabari da kuma ni'ima ta kabari saboda me saboda hukunci da hankalinsu su ce to a idan muka je bayan kwana biyu muka duba kabarin ba za mu ga rahamar ba ko mu ga azabar to wannan Allah ya kyauta la tunkiran jahalan nakiran wa munkara wal hauda wal mizana innaka tunsahu to wannan kenan game da azaba ta kabari sai malam ya ce a wal haudi haka sai al haudu ke kullun na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da ibn taymiya yake cewa arju bi anni min huriyan an halu to shi ma tekun shi ma daga cikin aƙida ta ahlus sunna shine tabbatar da wannan alhaud wannan tekun ka yi imani da shi e ka yi imani da alhaud alladhi arju bi anni min huriyan an halu da haka imani da alhaud shi ma malamai sun tattauna wannan a cikin zantukansu game da haka akwai hadithi da suka tabbata akan wani irin sahaudi masiru shaharin ma'u abiyad min al-laban wa rihu afyab min al-misk hadisin bukhari wa muslim wa kizanuhu ka nujumi sama man shariba mina fala yavma abada wannan hadisi na bukhari da da muslim to akwai hadisai akai da yawa akan wannan akwai juz'i da wahidu bali musamman akan alhaut wanda hadithin sun kai mutawatiri tasiru karimin rahman fi wasfi haudin nabi haka a kuzantakan a'immatu sunna a wannan babi su ma su ma suna da yawa ka ɗauki al'imam ibn uthaymin a cikin sharhu lum'a ke cewa wa ajma'a salafu ahlus sunnati ala thubuti ajma'a as-salafu magabata sun haɗu da ahlus sunna akan tabbatar da shi thubuti ai al-haud haka in ka koma imamu ɗahawi wal haudul ladhi akramahu Allah ta'ala da kuma wannan tekun Allah ya karama al'ummar shi da ummata ce wannan haƙƙun wannan shi ma a tabbataccen abu ne sabanin alkhawari da mu'tazila da suka yi inkarin shi to amma salafo sun musu inkari inkari na gaske akan wannan da haka al-sunna suna imani da al-haud wal haud wal mizan al-haud al mizan duka wannan kada ka yi musun su inji ibnu abi dawud a cikin ha'iyya ta sa innaka tunsahu da haka dai wannan nasiha ce ake maka malam yace wal mizan sai kuma mizan mizan shine ma'auni na lahira ma'auni na lahira wanda za a auna ayyuka na bayi to shi ma wannan za ka yi imani da shi wa uqirru bil mizan ma tuqaddaru bihi al ashiya shine almizan akwai adilla irin su wa nad'u wa nad'u almawazin alqist liyawm alqiyamati fala tuflamu nafsun shay'a wa qala ta'ala wal waznu yawma idhin alhaqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya haka akwai ahadith da suka tabbatar da shi alhaud wannan ma'aunin irin su almizan biyadin rahman ahmad ya fi da shi da ibnu abi asim a cikin sunna a shekul albani ya inganta shi abubuwan da za a auna guda uku ne al'amal ayyukan karan kansu a suhuf takaddun sai kuma al'amil shi mai aiki wasu na amal idan muka duba hadisi na ƙarshen nan a cikin bukhari kalimatani khafifatani alal lisan habibatani ila rahman shaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mun ga anan wuzina dhikru nafsuhu zikirin karan kanshi mun gani shi na da nauyi a ma'auni ko shaqilatani fil mizan mun ga kenan za a auna ayyukan karan kansu kenan za a auna ayyukan karan kansu zikiri kuma daga cikin ayyuka wanda suke nagartattu masu kyau sai kuma za a auna su a suhuf yanzu ga wancan hadithin na hadithul bitaqa wannan sanya sijillat din nan fi kiffa a ɗauko wannan bitaqa da ke ɗauke da la ilaha illallah a ɗaura ta ita ma faɗashati sijillat wa thaqulatil bitaqa sai wannan bitaqa ya zama ta yi sama domin wala ya fi kulu ma asmin lahi shi wannan shi ma sahihi ne imam ahmad na da shi da turmuzi kuma ya hassana shi da ibn majah da hakim shi ma ya sahaha shi shukul albari a cikin as-sahiha ya inganta wannan to sai kuma al'amil mai aikin shi ma na la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah la yazna inda Allah janaha ba'uda ya karanta falanu qimu lahum yawm al-qiyamati wazna so wannan imam al-bukhari ya fidda shi da muslim ko Mhm. to wannan su abubuwan da za mu ce kenan abubuwan da za a auna to shi malami zai da malamai tuntuni sun yi bayanai gamsassu kamar abin da ya shafi ah, kamar da ya shafi abin da ya shafi wannan al-mizan hafiz al-hakami yake cewa fa hadha al-hadith يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيء وسيئاته مع صحيفتها في الكفة مع الأخرى وهذا غاية الجمع بينما م، تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن ولله الحمد والمنة malin ya ce warrajim sai kuma arrajim da ake magana akan shi a baya jifewa gawa ga wanda ya yi zina ya taɓa aure ko kuma mace aka ciki ya bayyana ko kuma i'tirafi wan nuzul sai kuma sabkowa da Allah yake yi a ƙarshen kowane dare shine wa ila sama'i bige da kaifin yanzu ina sabkowa sabkowar da ta dace da da shi eh sabka ce haƙiƙi ila sama'i duniya kulla lailatin alaba a tatbihil adilla sahiha kenan ba tare da mun ce ga yanda yake sabkowa ba za mu yi imani da cewa Allah yana sabkowa amma ba mu san ya yake sabkowa wannan ma ya samu hadisi da Abu Huraira inzil rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفر لي فأغفر له so wannan sahihi ne shi ma hadisi ne wanda yake ma na Bukhari da Muslim da Malik a cikin Muwatta shi ma wannan a'imma sun yi magana akan wannan irin su Ibn Abdul Barr a cikin Al-Istidkar eh so kamar yadda Ibn Abdul Barr a cikin Al-Istidkar yake ambata a kusan dukan malamai da yawa akan isbatu sifatin nuzul lillahi ta'ala Ah, ibn abdulbar yana cewa ah, yanzilu wala ya ƙuluna kaifin nuzul suna cewa yana sauka amma ba sa cewa ga yanda yake sauka wala ya ƙuluna kaifa listiwa ba sa cewa ya yake daidaituwa wala kaifal maji ya yake zuwa la ba sa cewa wannan waje a rabbuka wal malaku ah, saffan saffa Mm, wala kaifa tajalli haka ta yaya za a ga Allah ko kuma mata da rabbuhul jabali to ba su cewa to ta yaya ne wannan at-tajalli din ka kuma ga Abul Hasan al-Ash'ari a cikin al-Ibana an usulud diyana zaka ta cewa nusaddiqu bi jami'ir riwayat allati yuthbituha ahlu ahlun naql min an-nuzul ila sama'id dunya wa anna ar-rabba azza wa jalla yaqulu hal من سائل هل من مستكبر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيج والتضليل آه، أبو عمر الداني منظومة سنة شوى من صحيح ما أتى به الخبر وشاء في الناس قديما وانتشر نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكييف سبحانه من قادر لطيف وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدع إلى طبق الدنيا يمن بفضله وتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قول لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا زنتك أن وإن سنا دعوة da haka salafu sun yi ijma'i akan tabbatuwar nuzul ga Allah da haka wajibi ne a tabbatar da wannan ba tare da an yi taharifi ba ko ta'dil ko takyif ko tamthil nuzul ne haqiqi ya liku billah kamar da ibn Uthaymeen rahimahullah yake faɗa a cikin sharhul ma'tu al-i'tiqad da haka akwai adilla masu yawa a halin suna suna tabbatar da wannan sabanin batattu wanda suke kutsawa akan taharifi na siffa ta Allah a wannan babi to wannan kenan sai me ya kawo bayan annuzul ya ce wal hisab da kuma hisabi shi ma za a haɗu gaban Allah za a yi hisabi za a yi hisabi kowa san makomarsa bayan nan ya ce wal jannati wan nar sai kuma aljanna da wuta za ka yi imani da aljanna da wuta to su ma wannan a baya mun yi magana a kan su aljanna da wuta su ma ahlus sunna suna imani akan cewa akan cewar suna nan ya daga cikin imani da yawmul akhir akwai al-imanu bi anna al-jannata haqqun wan naru haqq da aljanna da dukkan su akwai su gaskiya ne annahuma makhluqatan al-an kuma yanzu haka an halicce su kuma suna nan har abada ba sa samun fana ba sa gushewa eh ba sa gushewa domin Allah ya mu ɗan aljanna alƙawarin za su dawoma aljanna haka su ma ɗan wuta an masu wannan ga mukafirai kenan wannan da kuma musharakai ga kafirai da kuma musharakai kenan Bahari a cikin sharhu sunna yana cewa wal imanu bi anna al jannata haqqun wan nara haqqun wa annahuma makhluqatan ahlus sunna suna imani da lallai aljanna gaskiya ce da kuma wuta sannan kuma su biyan halittun Allah ne muka ce ba sa fana'i kamar da muka ji a cikin ijma'u salaf in wani zai ce ma kullu shay'in halikun illa wajha ka ta mashi wannan aljanna wuta ai a lahira ne wannan kuma a duniya ne sannan kuma su an halicce su don su wanzu ba wai don su kare ba ne haka al'imamanin raziyani rahimahumallah su ma waljanna suna cewa waljannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatan la tafnayani abadan والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الجنة wuta gaskiya ne kuma su biyan halittun Allah ne da ba sa gushewa har abada aljanna wani sakamako ne ga waliyansa wanda suka bi Allah suka bi sunnan manzansa ita kuma wuta ukuba ce ga wanda suka saba masa idan da Allah yi wa rahama da haka su biyun muka ji makhluqata ne sannan kuma yanzu haka suna nan wata narar lati uiddat ku ga an tanaje ta ga kafirai wuta kenan wa adi wallahi war rasula la'allakum turhamun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat an tanaje ta lil muttaqin ga masu takawa kun akwai al-idad aljanna ga masu takawa kamar yadda aka tattali wuta ga kafirai sannan kuma za ka samu akwai tasirihi akan cewar dawwama a ciki akwai dawwama a ciki su wannan adilla sun yi nuni a kansu ta haka da'imatan ne la tafnayan abadan jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu aka ce min khalidina fiha abadan ga yan wata fa aka ce inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira aka ce su ma 'yan wuta khalidi na fiha abada la ya jiduna waliyan wala nasira da haka hadisin abu huraira za a ce wa 'yan aljanna ya ahalar janna huludun la mauta a ce wa 'yan wuta su ma ya ahalar nar huludun la maut wannan hadisi ne shi ma na bukhari abu usman as-sabuni a cikin aqidatu salaf wa ashabul hadith yana cewa wa yashhadu ahlus sunnah ahlu sunna suna shaida annal jannata wan nar makhluqatan aljanna wuta halittun Allah ne wa annahuma baqiyatani la tafnayan za su wanzu ba za su gushi ba har abada wa ahlul jannati la yakhrujuna minha abada ahlu sunna ba za su fita ba har abada daga wuta kazalika ahlun nari haka su ma yan wuta alladhina hum ahluha wanda su ne ahlanta khuliqu laha su aka halitta mata la yakhrujuna minha abada kafirai da mushrikai to a kuzantukan malamai da yawa irin su Ahmad Tahawi wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani fal janna ma'awa li awliyaihi wan nar iqabu li a'da'ihi wa ahlul janna fiha mukhalladun akwai adalla da yawa akan wannan wal jannatul ulya wa naru jahannami darani ko kamar da wani yake faɗa ko alqahdani da'imatani haka alhakami wannaru haƙƙun wa jannatun na'imi wala na ƙulu tafna wala zal'ana tuftaqadu wuta ce gaskiya ce da kuma aljanna ba ma cewa suna karewa ko kuma mu ce yanzu babu su a'a to wannan kenan to gashi lokaci ya cin mana bari mu samu gurguje mu karasa malam ya ce wa nahawi ha da makamantan wannan min ahadisi daga cikin hadisai wa tasdiqa biha gasgata wannan malam ya ce lazim lazimi ne dole ne wannan lil ibadi gabayi ayi uminu biha su yi imani da su to wannan kenan anan za mu tsaya saboda lokaci ya yi tun ɗazu to saboda mu samu dai mu kammala wannan ya samu ka karasa wannan kuma shine ƙarshen littafin Muhammad bin Yahya az-Zuhuli na Sunna to amma akwai tatimma da zamu karanta insha Allah wanda wasu ƙarin bayani ne cikashin takmila ce ga wanda a yake na aƙida ta shi malam Muhammad bin Yahya az-Zuhuli kenan to sai mun zo a cikin darasi na gaba wannan darasin shine darasi na goma wanda muka yi yanzu insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah